بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da takwas ko tara da wata na rajab hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar, wanda ya dace da ishirin da wata na ɗaya watan Yunayir miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta. ci gaba da majalisinmu na karatun Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsimitau a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Niger wanda yau za mu tashi darasi na 36 a jerin darussan da muke gabatarwa muna cikin Kitabul Hajj babi na bakwai za mu tashi da yardar da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu tashi hadisi mai lamba na ɗari biyu da sha shidda a nawa bugu. Babu ma ya juzo katuluhu babin abin da ya dace da a yanka, ya dace a kashe a cikin a cikin harami, wanda mun riga mun bayanin cewa baya dacewa a kashe wani abin farauta a lokacin da mutum yake cikin harami. ba a kashe itaciya, ba a cire ciyawa, to kuma babin yau zai zo mana bayani akan abin da ya dace musulunci ya yarda da a kashe sa. Amma gabanin mu shiga cikin hadisi na ɗari biyu da sha shida, zan ɗanyi abun nan da ɗan uwa Malam Jabir wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sa ƙaruwa ta ɗa namiji. wanda kuma an riga an sanya ma yaron suna mujahid to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya shaminal mujahidina a bangaren karatun alqur'ani da kuma yada sunnar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi sallam. Allah ya sanya wa rayuwarsa albarka kuma Allah subhanahu wata'ala ya bamu gaba da ikon tarbiyyantar da su akan manhajul kitabi was sunnah kuma ya hore muna abin da za mu ciyar da su baki ɗaya na halali, Allah ya kare mu da da haramun kuma Allah ya sanya masu hidima ne wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da mahaifinsa ya kasance mutum mai yada sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haka malam Jabir muna maka addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa zurriyarka albarka ya kuma kare su da kariyarsa ya kuma yalwata maka iyali baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Malaci alhadisu sadisu ashara ba'da almi'atain hadisi na 216 an Aisha radhiyallahu anha an samu daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam qala yace khamsun min ad-dawabi كلهن فاسق هكذا يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والأقرب والفأرة والكلب العقور عائشة الله يقارى متى يرداه آياتك دقى منذن الله صلى الله عليه وسلم وخمس من الدواب ababe guda biyar daga cikin daga cikin dabbobi akwai dabbobi kala guda biyar kulluhunna fasiqun dukkaninsu masu cutarwa ne yuqtalna fil harami ana kashe su a cikin harami ko da mutum yana cikin ihrami an ce ba a kashewa to wayannan ababen za a za a abun nan za a za a kashe su kasancewar suna ketar iyaka abu ne wanda suna daga suna cutarwa masu cutarwa ne inji manzo Allah ce khamsun khamsun min ad-dawabi kulluhunna fasiqun suna cutarwa daga cikin sai ce yuqtalna yuqtalna fil harami ana kashe su a cikin a cikin harami ko da ka same su a hilin maka zaka iya kashe su sai ce al-ghurabu na farin hankaka idan mutum yana cikin harami sai ya ga hankaka zai iya kashe ta wal hida'atu da kuma shirwa wasan shirwa ko? Masha Allah, da hankaka, wal hida'atu da shirwa, wal aqrabu da kuma kunama, wal fa'aru, wal fa'aratu da ɓera, usu da muke cewa ko? Wal kalbul aqur da kuma kare mai cizo, da kare wanda yake yake cizo. Sai ce, wal muslimin, imam muslim ya rawaito cewa yuqtalu khamsu fawasiqu fil hilli wal haram. ana kashe dabbobi guda biyar masu waton masu ƙetare iyaka masu masu cutarwa a cikin sarari lokacin da mutum baya cikin ihrami ko kuma yana cikin ihrami duka zai kashe wa'annan wa'annan dabbobin ina fatar mun fahimta to malamai sun yi sabani game da wa'annan dabbobin akan wannan qadiyar da annabi ya ce ana kashe wa'annan dabbobi guda biyar na farin hankaka da shirwa da kuma kunama da bera da kuma kare mai cizo to sai suka ce yanzu bancin wayannan dabbobin shin akwai wasu wanda ya kamata a kashe wanda ba su ba ko kuma meye ma hikimar cewa a kashe su wasu suka ce saboda suna da cikin abin da ba a ci sannan kuma ababe ne wanda suna da cutarwa wa wa dan annabi adam ko butun yayi ba za a ba za a yi ba zai ba zai ba za a yi ba zai fidiya ba ta cewa yayi wani abu da aka hana sa mun karanta yana cikin mahduratul ihram ababen da aka hana mutun yayi a lokacin da yake cikin eh ihramin sa shine ya kashe ya yayi farauta ba a farauta aikin haji amma idan wa'annan ababen suka suka suka fito maka guda biyar to musulunci ya baka dama na naka naka abun nan kinsu naka ka kashe su ba suka ce dabbobi a dabbobi da Allah ya halitta kashi kashi hudu ne akwai alhayawanatul musta'anis kal bahimatul an'am akwai dabbobi wanda irin dabbobi na nema da Allah ya halitta muna kamar ka ce rago da saniya da busuru da kuma raƙumi wannan sune bahimatul an'am da kuma irin su kaji duk suna da cikin wayannan dabbobin da aka halitta buna sada kuma cikin dabbobi akwai alharat ladhi la yu'kal wanda ba a ci wanda ba a cin su akwai dabbobin da ba a cin su sannan kuma ko mutun ya lesa fihi aza kuma ba sa cutarwa akwai dabbobin da ba a cin su amma kuma ba sa da wata cutarwa wadan jikin dan annabi adam to wannan ko mutun ya kashe su suka ce eh abazaya abun nan ba bazaya ba za ya fidiya ba sai kuma akwai dabbobi masu cutarwa wanda musulunci yayi bayanin cewa su ana kashe su a cikin a cikin abun nan a cikin harami mutuna cikin harami ma zai iya zai iya kashe su idan ka ce mutuna cikin harami ba dole sai kana cikin haramul makki ba daga lokacin da ka dauko niyyar aikin haji ka sa wannan wurin kyallan to baya halitta kai farauta sama hanya ka zo kana tafi ba za ka ba za ka yi farauta ba ina fatar mu fahimta saboda daga lokacin da mutun ya sa farin kyalle wannan na zai yi aikin hajji ko zai yi umara to wa'annan abubuwan duk an tsayar masa da su sai lokacin da ya cire sa idan tun daga miƙati har zawwa ka zo ka sauke sa bai halitta ga duka kai wannan wannan farautar Allah subhanahu wataala da ta damu abu na hudu sune alhaywanul barri almaakul akwai dabbobin da su wanda ba sai an farauta wanda ake farauta kuma ana cin su wanda sai an yi farauta kuma a ci kamar mi kenan irin kamar zomo ko kaga ana cin zomo kuma sai an faroto sa ake ci to shi wannan abu shi kuma ba a farota sa lokacin da ake cikin ake cikin aikin haji mala ce babu dukhuli makkata wal baiti babi wanda yazo ya karantar da mu ah, bayanin shiga maka mun ji idan mutun ya dauko miqati yazo miqati ya dauko haram ya dauko ihrami ya dauko niyyar aikin hajji to zai kamo hanya ne zuwa garin makka yana talbiya muka ce niyyar aikin hajji kashi uku ne inji malamai akwai abin da ake cewa tamattu'i akwai abin da ake cewa ifradi kuma akwai abin da ake cewa qirani tamattu'i shine mutun ya kullo niyyar aikin umara ita kadai amma a cikin lokacin da ake aikin hajji idan ka zo ka sauke aikin umara to sai ka jira sai lokacin aikin hajji yayi sai kuma ka je ka doki niyyar aikin hajji amma a makka ba za ka kuma miƙaci ba a makka za ka doki niyya ina fatar mun fahimta kaga kai aikin umara kuma kai aikin aikin hajji shi kuma ifradi shine mutun ya kadaita mutun ya kadaita yayi aikin hajji shi kadai kawai kawai ka zo ka dauki niyyar aikin hajji shi kadai sai kuma kirani shine mutun ya hada aikin hajji ya dauki niyya ta yin aiki guda bi amma a lokaci daya kai niyyar yin umara tare da aikin hajji cikin lokaci guda daya to wanne ya kamata mutum ya yi in yaji na'am wanne ya kamata kai ai mun fahimta su ko muka ce akwai tamattu'i akwai ifradi kuma akwai kirani to wanne ya kamata mutum ya yi wanda manzon Allah duk wanda kai yi ka dace daidai ne amma abinda annabin Allah yayi sallallahu alaihi wasallam shine annabin Allah ya tamattu'i kamar da zamu zo mu gani manzo Allah tamattu yayi ya dauko niyyar umara a miƙati shi kuma idan ka dauko niyyar yadda ake yin niyyar shine lokacin da ka shiga kayo wankan janaba a a a a miƙati dan zaka yi wanka ka cire duk kayanka na gida duk wani kaya na gida ba za ka sanya ba mun yi riga mu bayani ko mutum ba zai sanya kilot ba ba za ka sanya riga ta ciki ba duk abin da aka dinka ba za ka sanya ba wannan farin kyallen shi kadai zaka daura ka daura guda a kugu guda ka daura shi kuma a kafadunka kaga ne to idan mutun ya yayi ni yayyo wanka to sai zaka yi raka'a guda biyu nafila ce sunna ce sunna ce da manzon Allah ya sunna muna sai mutun ya ce labbaik allahumma umratan yanzu ka doki ne rimi umara kenan ko to daga nan kuma zaka fara talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak sai ka zo garin maka kana zawwa maka me ya kamata kai shine kawai darata ka je masallaci kai tawafil qudum kai tawaful qudum tawafi na biyan veni na ka shigo maka kake za kai ka hotel aje ka kawai ka je kai kokari kai kai tawafi idan kai tawafi za kai tawafi ne guda bakwai a ɗakin Ka'aba idan ka ida wannan shine tawaful qudum ko to sai mutun yazo yazo maqamu ibrahim yayi salla raka'a guda biyu idan ka sallaci raka'a guda biyu a maqamu ibrahim sai ka karo gaba ka zo bi'ru zamzam ka sha ruwan zamzam ana son ka sha kuma ka dan wanke kanka kai addu'a idan ka ida sai ka wuce kai as-sa'yu bainas safa wal marwa kai sa'i tsakanin safa da da marwa daga nan kuma shikenan ka sauke umara shikenan umara ta kare yanzu sai ka cire wannan farin kyallen to duk abin da aka hana maka na in kana cikin wannan farin kyallen zaka yi banda abu guda shine saduwa da iyalinka ba za ka kusanci iyalinka ba idan aka ce takwas da watan zulhijja ana gobe gobe arfa kenan ko to sai mutun ya ya kulle niyyar yin aikin hajji yanzu zaman ya riga yi umara kenan ko sai kulle niyyar yin aikin hajji sai ka zo ka yi tsawafi abinda ka saka yi ka je ka yi tsawafi ka yi sa'ayi baina safa wal marwa domin aikin hajji da rukunne guda hudu in ka bar ɗaya daga cikin su aikin hajjin kana da matsala na farin ihrami shine ka dauko niyya daga miƙati na biyu shine kai tawaful ifada tawafi na ziyara wanda shi kuma ana yin sa ne lokacin da akrar sallah kamar da zamu zo mu gani na uku as-sa'yu bayna as-safa wal marwa kai sai tsakanin safa da marwa na ƙarshe shine kuma al-wuquf bi arfa tsayuwa arfa daka idan idan idan aka ce maka takwas da watan zulhijja to zaka dauki niyyar aikin haji ne a ina a makka za ka ɗauki niyyar idan ka ƙulla niyya za ka je ka yi tsawafin ka ne in bayan ka yi tsawafi ka yi sa'ayi abubuwan da ya kamata ka yi to kuma yanzu sai ka bar garin maka ka fuskanci mai na bayan zawal bayan rana ta karkata ina batar mu fahimta sai mutum ya je garin mina kana zuwa mina can ya kamata ka kwana a can za ka kwana a ka kwana sai an yi sallar suba ka yi sallar subahin a can idan rana ta fito ranar tara da watan zulhijja kenan ko sai ka kama hanya zuwa zuwa arfa ana son mutum ya tsaya daga bayan sallar zuwa zuwa azhar za ka yi sallar azhar da la'asar jam'u za ka jinkirta sallar azhar ne ba za ka yi ta a lokaci ba sai ka jira sai gab la'asar za ta shigo sai ka yi azhar kana ida azhar lokacin ta ya hita sai ka shigo la'asar ta shigo kenan ko za ka yi kasaru ne raka a guda biyu matsayinka na matafi idan ka ida kuma ka tsayi ka ci gaba da tsayuwa a wannan a wannan dutsen har zuwa lokacin da rana za ta fadu sai ka gangaro ka je ina ka je muzdalifa kana zuwa muzdalifa kafin ka zo magariba ta wuce an yi magariba zaka sai kai sallar magariba da sallar isha'i tare daga nan kuma zaka kwana a muzdalifa ne har zuwa ayi sallar subahin ka zo mash'arul haram kai addu'a daga nan kuma sai ka taso kafin fitowar rana kuma sai ka fuskanci garin Mina zaka je ne kai jifa hurare guda uku ne akwai al-kubra al-wusta da kuma al-aqba to zaka je aqba can na ƙarshe zaka yi jifa guda bakwai dutse guda bakwai daga nan kuma sai mutun ya ya ya je ya tawafu ziyara sai ka koma kuma kai kwana biyar banka da maka kenan ko sai mutun ya koma maka ya sake yin tawafi ya ziyarci ya ziyarci kai tawafin ɗakin Ka'aba daga nan kuma malanka sai aske gashin kanka ko kuma kai kai kwafir ko kuma kai kai kolo baki daya idan bayan ka yanke abun yankanka a a ina hadayarka a amina mina ake yanka ba maka ba mina ne ake yanka to daga nan kuma zaka yi kwana guda biyu kwana guda biyu ko uku amina kana jifa hurare guda uku kowanne zaka zo kai jifa ne da al-kubra da al-wusta da al-aqaba zaka yi jifa kowanne idan kai tsawon kwana biyu ko uku in kai biyu sai ba in kai uku ma ba ba laihi sai kuma ka ƙara koma maka ka je ka yi tsawafi na ban kwana ina fatan mun fahimta sai mutun ya je tsawafin sa na ƙarshe daman ka riga ka aske gashin kanka bayan ka zubda jinin abin da ka yanka daga nan kuma sai ka tattaro kayan ka dawo ka cigaba da shan batsamiya Allah Allah ya karba shikenan aikin hajjin malam ina fatan mun fahimta Allah ya datar da mu مالك يتوى الحديث السابع عشر بعد المئتين حديثنا دريبيو دشابكوي أن أنس بن مالك رضي الله عنه دقى أنس بن مالك الله يقارى مسير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله تيرا دا أمينشن الله ستبت أقرس يا كسنتي أدخل مكة عام الفتح يا شقا قريم مكة أشيكرر دا أكتي قريم مكة رياجي أكي فتح مكة أكي بود مكة كو وعلى رأس رأسه مغفر أسمن كان النبي صلى الله عليه وسلم akwai wani kalkawal kamar kace wani wani abu ne da aka ake sakawa na ƙarhe wani wata kwano ce wata kask amma ta ƙarhe ana sa ta ne saboda kariya ko an buga maka takobi akai ba za ta ba zai isa ba ya zamanto kamar kaske ce ta ƙarhe shine mikfar to akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya sanya wannan wannan hular kwano falamma naza'ahu lokacin da manzon Allah ya ya cire wannan hular ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace yace manzon Allah ibnu khatal ibnu khatali muta'alliqun bi astaril ka'bati akwai wani da ake cewa ibnu khatal ibnu khatali wani mutum ne wanda ya taba musulunta ya taba musulunta daga baya kuma sai ya kashe musulmi kuma sai ya ridda ya musulunta ka ganka musulunta an aminta da kai ko to ya musulunta kuma an aminta da shi kuma sai ya kashe musulmi kuma sai ya bar musulunci to da kakin azo kakin fatahu maka kakin azo maka annabin Allah ya zana wasu mutane akwai wuraren da manzon Allah ya bayani cewa in mutun ya shiga gidan Abu Sufyan to kada a taba shi idan mutum ya shiga cikin ɗakin Ka'aba ko ya makale da ita kada a taba sa kada a kashe sa amma annabi ya kebance wasu mutane kafirai yace duk wanda ya gamu da su ya kashe su ko a ina suke ko kun baita wanda shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda shiga wanda shiga ɗakin Ka'aba ko ya makale da rigar ɗakin Ka'aba ya mi ya tsira amma sai annabi ya kebance wasu mutane yace ban da su duk wanda ya gansu kawai ya gama da su to daga cikin waɗannan mutane akwai Ibn Khattab saboda ta'addancin da yayi to yana jin manzon Allah ya shigo maka duka kowa ya boye sai kawai ya zo ɗakin Ka'aba ya ya ya rike ya rike da rigar ɗakin Ka'aban ya ya mallake mata ya riha da ita sai aka ce manzon Allah ai ga wani can da aka da kace a kashe ga fishka hitan kuma ya je ya makale da rigar Ka'aba kuma annabi ka ce mutun ya zo Ka'aba kada a tabe sa faƙala sai manzana ce uktuluhu ku je ku kashe sa uktuluhu ku je ku kashe sa kaga wannan yana karantar da mu akwai ta'addancin da cikin al'umma in mutun yayi sa to ba a bar ba a barin sa kawai kashe sa ake yi saboda ai shi Allah ya fi kowa son dan adam kuma shi ya halicci sa ko amma shi da kansa Allah ya ga wasu ababen da idan mutun yayi kawai a kashe sa daga ciki akwai kashe rayuwa a shari'a abu guda uku idan mutum yayi wajibi ne a kashe sa alƙali ya tsira masa hukuncin shari'a ta hukuncin kisa annafsu bin nafsi duk wanda ya kashe mutum idan ɗan wasu ka ƙara sa za a kashe sa ne in kuma suka amshi diya to shikenan in kuma suka ce sun yahi an ƙare in suka ce ba sai sai an bi musu haƙƙin dan uwansa kawai dan uwansu za a kashe shi ne shi ma na biyu mutum da yake da aure ko ya taba aure yayi aure ya rabu ko kuma a'a yana da auren sai yayi zina aka samu shedu cikakku guda hudu to alkali zai tsayar masa da da haddi na kisa ne na uku shine wanda yayi ridda ya bar addini yana musulunci sai ce ni kai sallan ma na bari musuluncin ma na bari ni yanzu na koma kirista to za a kira sa in ji Usman suka ce za a ce wani ji tsoron Allah ka tuba in ya tuba shikenan in ya kiya sai a kashe sa ina fatar mun fahimta to bancin waɗannan lehuka kuma akwai wasu lehuka na daban daga ciki akwai banna a doron ƙasa innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula Allah ya ce sakamakon masu yakar Allah da manzansa wa yas'auna fil ardi fasada kuma suke biyan banna suke yada banna a doran kasa an yuqattalu Allah ce kawai sakamakon su aka ce su duk mutumin da zamanto baya da aikin komi sai saban Allah da kuma yada banna ai da wannan wasu malaka suka ce duk wanda yayi luwadi hukuncin kisa kamata a yi masa idan mutun yayi luwadi a cikin al'umma suka ce hukuncin kisa ne a kansa da duk wanda yazo ma bahima wanda yazo ma dabba duk mutumin da ya sadu da dabba shi ma kashi sa za a yi kawai da kuma duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya tuba in mutum ya tura manzon Allah ashar ko ya ce ya tuba dole sai an tsaye da hukuncin kisa a kansa dan ta'adda a ƙasa mai tada bom a cikin ƙasa in aka kama sa ba wani kwaso da ya kamata a kai sa kuskure ne aka shi kwaso kuna bata wa kanku da lokaci ne kawai e kawai aka shi dan iska shi kai a huta me amfanin sa ko ya tuba sai an kashe sa shi da kawai ya kashe a kashe sa yana banna yana tada zamna tsaye kawai a tura sa aika dibi na daga cikin abin da yasa gwamnatin kunce Allah ya taimake ta aka ga an dan an bi kowa na tsoro wallahi akwai badda mutane da ake yi ba haka bane in mutun yayi ta'addanci kina banna a doran kasa sai a kawo sa kawai kaga an bar jin labarin sa aka kaddafi ta yi alibi wallahi dole wani lokaci dole sai dokar matakai kokora kuna tsaya kuna bata lokaci akan America da Faransa wayannan bakakin arnawa wai durwa da wata durwa su su durwa suka sani akwai wata durwa ta wuce alqur'ani da hadisin manzon Allah babu Allah ya dace da mu Allah ya samu wani lafiya daka akwai lehukan ne idan mutun yayi kawai kashe sa za a yi wannan mutunan sai ya zo ibnu hatal sai ya tsaya ya ya jingino da ɗakin Ka'aba malan kawai sahabbai suka je suka kamo sa suka kashe sa tsakanin Hajarul Aswad da Muqamu Ibrahim nan suka kashe dan duniya kuma Allah zai ba su lada Allah ya dace da mu hadisi na gaba malai ce al hadith ath-thamin 10 ba'da al 200 daga cikin wannan akwai fawaid da ake doka cikin hadisan daga cikin abin da doka na fawaid Allah sallallahu ya shiga ya shiga makka ba da niyyar ghairu muhrim bai da ihrami ya shiga ne ghairu muhrim saboda in yana da ihrami ba zai sanya hular kwano ba akan sa dama daga cikin abin da ba a sanyawa in mutun ya san harin kille shine baka dora hula baka rihe gashin kai kwata kwata namiji namiji baya rihe gashin kansa sai dai ya halitta ka sa mantir da da da da, da zobe da lulet amma dai ka rihe gashin kanka ka dibi wani ikon Allah kawai duk rawaninka duk girman duk matsayinka na shugaban kasa duk matsayinka na sarki in rawaninka ya kai metir 20 wallahi in kaje ka sauke shi haka Allah yake sai ga kanka walau kuma duk namiji Allah ya ce daura zani kawai shikenan eh duk namiji Allah ya ce kawai a daura zani kawai shikenan ba ku baita duk ga maza kowa da zani yanzu in ba Allah ba waye isa eh in ba shari'a ba waye isa Allah ya datar da mu kuma dole mu bi kawai tunan manzon Allah ya karantar da mu da kasan su ƴan qur'aniyun da suke sakar karu ne ba su fahimci da aka sawa gaba ba sai kaje suna in kai amma su kaje su ma sai sun daura dan ba wanda ke shiga maka ba da ba da ihrami ba ba ba yiwa ba ka shiga babu ihrami da kanta Saudiya ba ta yarda ba ta ba ta yarda Allah ya dace da mu yanzu abun ya kai ma akwai lokacin da tawafi ma misali irin tawafi a ƙasa in baka da ihrami baka yiwa baka tawafi a ƙasa akwai lokacin da tawafin ma in baka da ihrami baka sai da farin kyalle ba a barin ka shiga cikin ƙasa kai tawafi a ƙasa sai dai ka je sama kai tawafi shi kuma tsawafi a sama kakin ka yi daya to mutum ya yi uku a ƙasa ko kun baita kuma saman ai guda biyu ce Allah ya nuna mana mun je jama'a akwai morewa a can ba ko ba komai dai ka zo in hakin Allah kuma inda manzon Allah aka yi manzon Allah inda ya rayu kai Allah ba karaman nema bace amma duk da haka mutanen mu da dama suna wasa da damar su mafiya yawan alhazai suna wasa da damar su kaga mutun ya tahi maka kawai wai ya ya bata lokaci wajen tallar goro wallahi lazim ana aiki shi na tallar goro akwai akwai tabbasir da yace wannan kai da kaje dakin da kamata kana ce da addu'a kana ce da ibada wallahi akwai wanda kawai su bancin fara ba abin da suke yi eh da salfi shi wannan ai sai sai wanda Allah illa man rahima rabbi yanzu salfin ta koma Allah ne ka sauka sauki al'amari da maza da mata kowa je dai dakin kaba sai yayi selfie wani ma zai zo ya sa doka min hoto shi na ya rungume dakin kaba shi na ta kuka da wannan kana ganin wannan kasan wallahi babu khushiya a ciki ba sai an ce maka ba amin ya hayy ya qayyum amin ya hayy ya qayyum amma akwai ka roki Allah ya nuna maka ji dakin da kaba ko akwai alkhairi da dama a ciki babban alkhairi jama'a in kai aikin hajjin da manzon Allah ya karantar to sakamakon ka shine kawai ka shiga aljanna eh in kai yadda manzon Allah yace ayi kai yadda annabi yayi to sakamakon ka a wajen Allah ba abinda Allah zai biya ka da shi kamar shine Allah ya baka aljanna kawai kuma duk zunubin ka da ka tara duk zunubin da ka tara to Allah ya wanke ka daga shi zaka dawo kamar da ka shigo duniya baka da laifin kore akan ka kuma sai ka iske wani mutum ya ce maka yana kuma shina zina saboda sakarci la ilaha illallah kai ka je ma aka ka dawo kuma ka koma kana biyar mata kaga sai wannan dai ba sai an ce maka maka shi bata karba ba dai ai akwai ana ganewa ai ya kamata a ce in ka je dakin Allah ka natsu saboda wallahi alazim akwai ayoyi da dama a dakin Ka'aba akwai aya ai ba a banza ba za a saka ta dawafi guda bakwai ka zo kai sa'ayi guda bakwai ka sha ruwan zamzam kai wace ai duk ba abin za bane ka ribi tahir da ake aje a dawo aje a dawo kai inda hankali ya kamata ka san cewa ashe wannan wurin ba wurin wasa bane kuma fa yanzu akwai wani su suke tahiya da niyyar sabon Allah a can mm mutun ya daura kayan sa ya je maka saboda niyyar sabon Allah akwai wanda ba kawai in yana son kawai zai tayi a maka yi luwadi wallahi lazim suna nan diyawa kaga wannan babu imani a zuciyarsu Allah ya sa mu wanye lafiya daga cikin abin da ya kamata mu dauka na na fa'idar hadisi shine an gabatar da jihadi gabanin aikin hajji saboda annabi ya ce a kashe a kashe sa a wannan jihadi ne abu na gaba shine ya halitta akwai abubuwan da aka aka aka halitta wa mutum na yayi a cikin a cikin harami akwai abun da an ba da dama da mutum ya yayi sai da iya abun da zamu ce wa in wa shine falhadrul hazar a kiyaye shi wa ɗakin Ka'aba ko ko ba kai sabon Allah ba in ka ji a ranka kana son kai sai an rubuta ma zunubi eh ko ba ka yi ba sabon Allah ko ba ka yi ba in ka ji a ranka kana son kai to za a rubuta maka zunubi kuma Allah ce nuziquhu min azabin alim za mu dandana masa azaba mai radadi wasu fa zuwa aikin hajji shi ne sila ta su jahannama fa saboda babu Allah a cikin rayuwarsu Allah ya rufa mana asiri الحديث الثامن عشر بعد المئتين حديث نتري بيودا ومشاتكوس أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقى عبد الله بن عمر الله يكارى مسير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله دخل مكة من كداء من, الثني من الثنية العليا التي بالبطحاء النبي الله ياشر مكة من كداء كداء sunan sunan wani wuri ne sunan wuri ne hanya da manzon Allah ya shiga hanya makata da hanya guda biyu a wancan lokacin akwai hanya ta sama kuma akwai hanya ta ta ƙasa ina fatar mun fahimta to annabin Allah da zai shiga maka ya shigo ne ta hanya ta sama da kuma zai fita sai fita ta hanya ta ƙasa lokacin makka hanya guda ta guda biyu ke ta shiga akwai hanyar sama akwai hanyar ƙasa to annabin Allah ya shigo ta hanyar sama ce ita ce min kada min athaniyatil ulya hanya ta sama allati bil batha wadda ke hurin batha wa kharaja min athaniyatis sufla da ya tashi fitaran da ida aikin haji koma yayi garin Madina e komawa garin Madina yayi a can manzon Allah yayi yayi wafati shi yasa ana buƙatar duk alhaji in yaje maka ya kai ziyara a Madina kuma ziyara za ta kai ka a Madina ba kakkaje da niyyar kawai kabarin annabi shi kadai a'a kaje da niyyar ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba da mafita kuma akwai hurare guda biyar da ake son duk mutum in yaje Madina to kakkai wasa abu in kaje kawai kakkai wasa wajen kai ziyara a can da farin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in son samu ka samu sallah guda biyar a can yin sallah azhar guda a masallacin Madina daidai da azhar guda dubu a tawa azhar guda a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana daidai da azhar guda dubu a tawa Allah Allah ya datar da mu daga ana son ka samu sallah raka'a biyar anan eh salloli guda biyar anan inda hali khamsu salawat kakkai da kairati kuma cikin inda zaka zo ka zo rauda nake cewa baina qabri wa baiti rawdatu min riyadil janna akwai lambu tsakanin gana da da minbari na na aljanna sannan kuma ka zo ka gaida ka zo kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zo shine daga daga hagu zaka fara assalamu alayka ya rasulullah kana ida wa sallama ka huci kaka tsawata addu'a ba a wata addu'a a bakin kabarin manzon Allah bid'a ce yin addu'a a kabarin annabin Allah sallama zaka yi assalamu alayka ya rasulullah sai ka ji assalamu alayka ya abi bakr as-siddiq ko ya khalifata rasulillah sallallahu alaihi assalamu alayka ya umar al-faruq kana idawa kawai ka hito shikenan an kadi daga nan wannan shi huri na farin kenan ko sai ka je kuma ana buƙatar mutum ya je masjid quba masallacin da manzon Allah ya sauka gabanin a gina masallacin masallacin da yake rayu a cikin sa shi ne masallacin farin a garin Madina to ana buƙatar ka je can shi sa samu shi ba kai sallah a ciki huri na na uku bayan masallaci da da raudarsa ga masjid quba kuma ka tahi baqiya makabartar musulmai ka je baqiya makabartar musulmai ka iske sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mafiyayin suna aka binne su irin matar manzon Allah Aisha tana nan a baqiya da sauran sahabban annabi suna nan a a wannan makabartar kai ziyarce ka ga ga kaburran sahabban annabi wanda suka tallata wannan addinin da gaske eh daga nan kuma wuri na biyar shine ka je watan Uhud ka je inda aka kaga shuhada Uhud mutum guda 70 da suka yi shahada a yakin Uhudu da ake musu kabari guda ka je ka gansu anan kuma kai musu addu'a wannan sune inda ake bukata kau ka je a Madina Allah subhanahu wataala ya datar da mu Malik ya ce wa al-hadithu sabi' ashara ba'da al-mi'atayn hadisi na 219 ana Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala yace dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita manzon Allah ya shiga dakin Ka'aba annabi ya shiga cikin dakin Ka'aba mafhum da yazo da ake fatahu manzon Allah ya shiga a dakin dakin dakin Ka'aba kuma idan man kakin ai fatahu makka akwai gumaka a cikin ɗakin Ka'aba kusan gumki 300 da wani abu duk annabin Allah ya sa aka aka roshi sai aka tawakkul jaa al-haqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa aka kakkarya su to annabin Allah ya shiga a ciki yace wa usamatu bin zaid da usama dan zaid wa bilal da kuma bilal wa usman bin talhata da kuma usman dan talha usman shine ke gadin dan talha shike gadin shine kilan dakin kaaba yake a hannunsa usama dan zaid sahabin manzon Allah ne bilal kuma ladanin annabi ne da su uku kenan ko annabin su su uku annabin Allah shine su da cikon na hudu su da cikon na hudu fa aghlaqu alaihimul baba suna shiga sai suka danne kowa suka like ta da suka shiga da annabin Allah ya shiga Usama ya shiga Bilal ya shiga Usman dan Talha ya shiga kawai sai suka suka turo gambu sai suka like kun banja fa aghlaqu alaihimul bab sai suka bude sai suka like kofar to me dalilin dalilin like kofar saboda kad mutane su cinkosa a cikin ɗakin kabar kar kowa ya ce tunda annabi ya shiga ni ma sai na shiga hukun baita sai zaman to kowa ya doke shi kamar dole ko in ka zo sai ka shiga sai sai suka liƙe wannan kofar ina fatar mun fahimta kuma a lokacin manzon Allah ya gana da ubangijinsa annabin Allah ya gana da ubangijinsa ma'ana yayi sallah a ciki eh falamma fatahu albaba lokacin da suka buɗe sabai su yi dindizo bakin kofa Abdullahi dan Umar yake cewa kuntu awwalu man walaja yace ni ne farko wanda ya shiga suna gudewa ni ne farko wanda ya shiga ban ba sa abin da ya faru ba a ciki faladitu bilal sai na game da bilal fasaltu sai tambaye bilal hal salla fihi rasulullah shin manzon Allah yayi sallah a cikin ɗakin Ka'aba qala sai yace na'am kware da gaske bayan al'umadain al-yamaniyai tsakanin gimshikai guda biyu suke gab a dama akwai gimshikai guda biyu to tsakanin waɗannan gimshikan guda biyu na dama anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi sallah jama'a mun fahimta to sai malamai suka tattauna shin ya halitta mutun yayi sallah ta farilla a cikin ɗakin Ka'aba a ciki ko saman ɗakin Ka'aba ya halitta Malamai sun yi sabani game da wannan mas'alar. Wasu ka ce sallar farilla ne bai kamata ba. Amma nafila wasu ka ce to ya jamhur kima sun tafi kan cewa ya dace mutum yayi sallar nafila a cikin Ka'aba ko kuma sama da ɗakin Ka'aba. Amma suka ce sallar farilla to dane suka yi sabani shin ya dace ko bai dace ba. Ya dace ai ko bai dace ba. na Suisa amma sun tafi jamhuri sun tafi akan cewa in dai nafila ce irin misalin manyan mutane kasan ba ita kanta kaba ba yanzu ba kowa ba ake bari ya dan dangano da ita akwai lokacin da ba kowa bane ke danganuwa da ita kuma bude ta ba kowa ba ake bude ma ita ko to irin manyan mutane suka ji to akwai ana ba su dama na su na su shiga a ciki to in mutum shiga zai yi nafila zai yi nafila sama ma in ka hau za ka yi nafila amma farilla ba suka ce ba zai kamata ba ina fatan mun fahimta amma imamu ahmad imam ali suka fil mashhur an suka ce innaha la tasihhu suka ce kawai bai kamata ba dalili saboda Allah yana cewa wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara duk inda kuke ku fuskanci dakin ka'aban kaga cewa ku fuskance sa to kai kana saman gare sa kaga baka fuskance shi ba ko sama ko kuma cikin sa to yayin mutum ya shiga cikin dakin kabar ina zai kalla ya sallar ai nan ne gabas nan ina zai ka kalla ita da mu nafila ai bata da ba kaida cewa dole sai alqibla guri kaza ba ita muka ce nafila ma annabi na zanyi duk misali muka ce a motarka ai mun karanta tun cikin baya ko muka ce ya halitta mutun ya shiga motarsa yayi arwalla ka tadda ki ka tadda motar tana ralanti tana gabas sai ka kai kabbar harama daga nan kawai malam ka samu tabbita suka ce kana nafilanka kashin ka zo shago kai nafila ya halitta ba dole ba sai ka kalli gabas amma farilla wajibi ne ka kalli gabas ke inda damar kallon gabas ke Allah ya datar da mu jama'a mun fahimci wannan karatun ko masha Allah saboda wasu ka ce a'a wasu ka ce a'a su suna ganin ma ana iya ayi ta saboda baya daga cikin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallah suka ce babu shi daga cikin abun inda manzo Allah ya hana ayi sallah wasu akwai huraren da annabi ya hana yin sallah ciki daga ciki akwai almazbala hurin da ake zub da shara gota inda ake ake zub da shara bai kamata kai sallah ba anan farilla ko ko nafila duka ba a yi inda ake yanka mahauta inda ake yanka dabba ake zubta jini saboda kada ya zamanto ibada wa guma da jinin ko shi ba a sallah anan makabarta ba a sallah anan tsakiyar hanya ba a sallah anan a dushar ba a sallah anan inda raƙumai ke raƙum yake gurfanawa shi ma ba a sallah anan jama'a mun fahimta Allah ya datar da mu sai mu ƙara gaba kuma al'abba na ga kusa lokaci babu tawafi wa adabu wa adabihi babi wanda suka tada mu bayanin tawafi da kuma ladubban dawafi me dawafi shine kewaye ɗakin Ka'aba mutun ya kewaye ɗakin ɗakin Ka'aba al-hadisul 20 ba'da al-mi'a hadisi na 220 an Umar radiyallahu anhu annahu jaa ila al-hajar al-aswad Umar dan Khattab Allah Abdullahi dan Umar afwan a Umar ne da kansa Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda jaa ila al-hajar al-aswad yazo a wurin da ake cewa hajarul aswad akwai wurin da ake cewa hajarul aswad wanda in an kazo zaka gansa zaka ga an kamar wani daron gare shi haka kun bai da ko kushi a kushiyar dakin Ka'aba zaka gan shi haka to nan ne hajarul aswad ana so in mutun yin da dama in kaje ka sumbace shi in kuma damar sumbatar bata samu ba da kuma ka daga masa hannu shi hajarul aswad kin Umar dan Khattab da yazo hajarul aswad lokacin so Umar dan Khattab kaga ai shi yana yana shugaban kasa a lokacin fa qabbalahu sai sumbace sa da bakin sa ya masa kiss wa qala yace inni la a'lamu annaka hajar yace wallahi na san kai dutsi ne la tadur wa la tanfa baka amfanarwa baka cutarwa kaga shi tauhidi tsantsar tauhidi kenan mu abin da yanzu ba mu rasa muka rasa kenan wallahi wannan aqida mu rasa ta mutane da dama ba su da imani ba na tawakkali cewa Allah shine ke yi mutane da dama wallahi ba sa da wannan yaqinin daga maza da mata duk haka muke Allah dai ya rufa mana asiri shi yasa inda muke da matsala ko imani bil qadar muna da matsala da ita da kuma ba ma da yaqinin tawakkuli tawakkuli in abai same ka kace daga Allah ne sai mutum na gani a'a kamar wani ne dai an same kamar an same hannu na ciki akwai akwai abu su wani na suke kaza ya manta shi Allah shi ne yake yi shi to yake eh su su su zanu sun baci a daga hannun kawai mutum za shi daga hannu za ka yi daga hannun mutum haka haka annabi sallallahu alaihi ya karantar in baka samu damar sumbata saba to ka daga masa hannu saboda yanzu ai akwai cinkoso a wurin akwai cinkoso kware da gaske sai irin akwai lokacin da zaka samu cikin dare haka zaka ga wasu mutane ka san mutane akwai mutane suna da kokarin tawafi mu dai ɗan Niger dai gaskiya suna da rauni wajen tawafi mala eh ɗan Niger suna da rauni wasu daga ciki suna da rauni wajen tawafi sai ga sai kawai mutun yazo ya tawafi gubu ya dan komu akwai na ma wallahi al'azim sai ya je ya dawo makkan sallar da yi a harami duka kilgalgaci wallahi duka sallar da yi a harami kilgaci kuma kusa wani ikon Allah galiban otalkin nan da ke ake sauke alhazai akwai biskit ne akwai motoci bis in lokacin sallah yayi za su zo su dauki alhazai su kai su harami in aka ida kuma za akwai biskit ne suke mai mutane otalkin ne amma duk da haka wasu daga cikin mutanenmu in suka je sai ka iske su kawai suna suna sallah a hotel wallahi ko masallacin unguwa wallahi alazim sai ka iske mutum yana sallah ga kai ka je maka koma sallah cikin wani wuri ba maka harami ba ka wannan shi ake cewa damsul basirati kenan ko ko sai ka ce mutane ga su kullun haka ga mutane ta ayaki aji kullu alli ba kullu rabar Allah damun otarkin ne akwai wifi kawai ko na sai za ka yi ka kullun mutum yana kone kullun yana ta surutu ina ibada ta kai shi kawai babu Allah ya samu wani lafiya sai dan karan ubancin shinkafa da kaza shi wannan Allah ya taimake mutanen mu da shi wallahi akwai kokarin cin shinkafa da kaza a aikin haji amma dai ibada gaskiya akwai kalilan akwai ɗan kaɗan masu yi gaskiya amma wasu mafiya yawan abin zai baka haushi dama su tun daga nan kasuwanci ya kai su ba aiki ba wasu kuma sun tare don su gano su yo yawon buɗe wasu tare kuma su da a ce musu alhazai haka ne Allah ya dace da mu sai ke cewa walaula anni ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi yuqabbiluka ma qabbaltuka ce wallahi ba tun da naga manzon Allah yana sumbatar ka ba ko wallahi ba zan sumbace ka ba annabi ne naga yayi shi yasa ni ma nayi ni kuma kaunata da manzon Allah dole nayi abin da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam kaji masu son annabi da da gaske qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah eh su annabi da gaske su ba wani abu Abdullahi dan Abdullahi dan Umar shi in yazo duk inda yake tsammani yaga annabi ya wada ba sai yayi ina ina fatin sawunsa su taka sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba mun fahimci hadisin Allah ya dace da mu to sai al hadith thahadi wal 20 ba'da al mi'a mi'atayn hadisi na 221 ana Abdullah bin bin Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yarda sai yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso wa ashabuhu makkah sun yi so da shi da a garin makka annabi da sahabbai sun zo garin makka fa qala al mushrikuna sai mushrike suka ce innahu yaqdumu alaikum qauman qad wahanahum huma yathriba lalle wasu mutanen da masassarar yathriba yan kaji an ce yathriba ala alihim madina masassarar madina ta rauna nasu masassara sun masassara ta kama sun yi rauni fa amarahum annabi sallam an yarmulu sai annabin Allah ya umarce su an yar mulu su yi sassaka mafhum da suka zo bushe suka ce ai ga sahabbai nan da manzon Allah sun shigo gari ka ce dai masassara ce ta ta kama su to sai annabin Allah ya yace wa sahabbai yanzu a dinga yin mi a dinga yin sassaka a dinga a dinga yin sassaka wannan ya faru ne a lokacin da a shekara ta shidda da manzon Allah ya je umara ba aikin hajji bane annabi ya je umara ne kusan a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi aikin hajji guda ɗaya a rayuwarsa kaf rayuwar manzon Allah shekara 63 da annabi yayi a duniya aikin hajjin annabi ɗaya ne a rayuwa guda ɗaya umararsa guda hudu yayi umara guda hudu yayi aikin hajji guda ɗaya katal mun fahimta shekara ta shida manzon Allah ya je umara shi da sahabbai to da suka je akwai sahabbai tare da shi eh sai suka suka ce ai afu a shekara ta bakwai da ta shida bai samu yayi ba yayi umratul qada nan ne yayi umara ya ya zagaye wannan bishiyar sun zo za su yi umara aka hana su shiga aka hana manzon Allah shiga garin Makka Umar dan Khattab abin nan ya kama sa ka san Umar dan Khattab malam yana zancen mazaje yana cikin rijal na taba kanta wani asar na cewa wai wasu ga ce Umar dan Khattab saboda tsananin karfin sa a cikin Isra'ila cikin da ake rawaito akan Umar in ya tabbata da gaske aka ce Umar dan Khattab ya taba kama kunnan doki kuya ta dokin sa kuyar dokin sa ya murda ya fisga sai da dokin ya zo na ƙasa mazaje ne yace manzon Allah wai ba addini na Allah bane Qur'ani ce to mutum yaki sanin ce ban zo ban zo yaki bane nazo nayi umara ne annabi yace wa sahabbai kawai kowa ya je ya ase gashin kansa suka kiya su tana ganin kamar ga su ga makka za su shiga kuma a ce ba su shiga kafir sun hana su shiga mu je mu yaƙi saname ce ba yaƙi ya kane ba aiki ya kawo ni kuma Allah bai min izini in yaƙi ba daga kawai ku yi ku yi tsawafin wannan itaciyar a koma ya shiga cikin gida sai tambayi ummu salma yake gaya mata daga kamar ya shiga da wata ce annabin Allah ka fara ka fara aske gashin kanka in suka ka aske duk sun aske annabi ya bi shawaran mace ina mai cewa ba abin shawaran mace manzo Allah ya bi shawara ta kawai ya aske da aka yi to aga manzo Allah da kolo kowa sai ya aske an kare kuma aka juya aka koma shekara tana rawawa kuma annabi zai shiga daki ya shiga yayi umara to wannan lokacin suka ce ai masasara ta Madina ta kawo manzon Allah da shi da sahabbai fa amarhumun nabi sai manzon Allah ya umarce su an yarmulu ashwata thalasa kewaye guda uku da za a yi na farin a dinga sassaka da ka duk namiji in ya je dakin Ka'aba in ka je za ka yi tawafi to ana son kai sassaka a tawafi guda ukun farko amma mata ba a sa su ba maza aikin na maza ne ba na mata bane aikin na maza ne eh su kawai su tahira su kai ana son ka dan yi kwazo kai da karfi in ka in kai ukun to sauran kewayen guda hudu sai kai sai kai tafiya mafhum wa am yamshu ma bainar rukunai ne suka zo tsakanin rukuni guda bi sai su yi sai su yi sai su yi tahiyya walam yamna'uhum an yarmulu al-ashwata kullaha illa al-ibqa alaihim ba abinda manzon Allah ya hana su ba ko bai sa manzon Allah ya hana su su yi ayi duka kewayen bakwai ayi sassaka sai kawai kada manzon Allah ya sai da saboda tausayin da annabi yake musu annabi yana tausaya wa al'ummarsa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina sitir raufur rahim mai tausayi ne to tausaya wa duk abin da za ku kuntata manzo Allah bai baya son wannan abu duk abin da za mu wahala adal baya son sa wallahi Allah ya kara mana son shugaban halitta mu jama'a mun fahimci wannan hadisin ko masha Allah sai hadisi na karshe da za mu rihi akan sa ko na kusan karshe ko hadisi na na Abdullahi dan Umar hadisi na 222 kala yake cewa ra'aytu ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumu makkata annabin Allah lokacin da ya eh ya shiga ya shigo garin makka idan staslama ar-rukn al-aswada awwala ma yaqufu yahubbu thalatha ashwat idan manzon Allah yazo makka yana fara istaslama sai ya fuskanci al-hajar al-aswad to daga nan abin rukn al-aswad daga nan ake fara tsawafi idan manzon Allah ya zo nan sai ke cewa ya hubbu thalatha ashwat annabin Allah yana sassaka a tur guda uku na farin annabin Allah yana yana yin sassaka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kasa in ana zancen maza to ai shugaban halitta shine gaba ko wata rana garin Madina an taba wani abu kamar kace bam ta fashi malam mutane suke leko daga daga cikin finita ana lekowa me ya faru kawai sai ga manzon Allah saman saman doki ya dawo ko surfi bai da shi annabi da ya ji abun ya faru ko nan take ya hau doki ya ya fuskanci inda inda abun ya faru kaji kaji shugabanni eh haka ake shugabanci amma kai ka zo da dai mutane yake ka dawo cikin kilim ka zo na ka ce kai da ai ta da kai mana a gwamza eh lokacin za ka gane kai shugaba ne eh annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ake tahiya yaki sallallahu alaihi wasallam inda ba uzuri ba ya tura ya tura ya sa ya wakilci a wasu wasu daga cikin sahabbai amma yana jan gaba a tahi da shi duk wani babban yaki da aka zaka iske manzon Allah a gaba yake sallallahu alaihi wasallam yakin urba cewa kai an kashe manzon Allah ba manzon Allah fituwa yayi an an kewaye annabi sai da aka fasa manzon Allah kai aka zo da masa hakorin sa amma manzon duk da wannan bai sa manzon Allah ya abin nan ba da aka ce an kashe annabin Allah sai ya ce ana nabiyul la kadhib ana ibn abdul muttalib fituwa yayi da su Abu Jahl da wannan kafiran suna suna yada suna yaba allolinsu ala yaba lata da uzza ya heto yace ina Allah guda ne yace ni ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan Abdul Muttalib baya jin tsoro sallallahu alaihi wasallam bai kawa da tsoro ba kuma ai zama daga cikin sifar shugaba ba a san a dora shugaba matsoraci wanda da masa hurjin musta sai dan jayi a so ake shugaba mai dagewa to Allah ka azta mu da shugabanni nagartattu masu dagewa Allah ya dace da mu الحديث الثامن والعشرون بعد المئتين حديث ندري بيو عشرين دعوك أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يتطاف النبي صلى الله عليه وسلم آه في حجة الوداء على الب... على بعير من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياي طوافي أحج بنكوانا دا النبي يي أكن أكن راقمي يستسلم الركن بالمنجن النبي الله ينا yana sumbatar yana, yana istislamin ya sumbaci a rukunin wannan rukun da da sandarsa yana saman raƙuminsa kaga wannan shi ke cewa ya halitta mutum ya yi awafi saman abun hawa saman wanda baya iya yi akwai wasu ku abin nan yake da suna akwai kura ta guragu da ake ajiyewa ko wanda baya iya kuma zai biya sai a yi a kewaya da da shi shi yasa ka ta roƙon Allah ya taimake ka ji maka kana dan samarin ka wallahi zaka himore ibada da kyawu eh Allah ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya sa wa abin da muka faɗa albarka kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma jama'a ka ta roƙon Allah ya sare maka samu ka je ka je daki bai tarin albarka wannan eh eh ka mu je daki ka je ka ƙara zuwa amma dai in ka je kin dan kai in kai na farilla kuma sai ka kula da wasu abubuwa shi hajji ana yi ne so ɗaya a rayuwa kamar da wani suka faɗa wannan wani ya tambaye manzon Allah sallam yace Allah ya ce ai mun aikin hajji to duk shekara za mu je ai aikin hajji sai annabi ya shuru ya kale sa a ƙarshe sai annabi ya ce masa bal marratan wahida fil umr ana son mutum ya aikin hajji so ɗaya a rayuwa in kai ka sauke farali sauran kuma in kai nafilfilu ne za ka yi nafila ce ina ba da mun fahimta sai dai kuma ka ba a son mutum ya akwai abin da ya kamata ka yi in ka yi aikin hajjin farilla shine kula da danginka ya kwarar da gaske ko asa akwai zai tashi duk shekara sai ya je aikin hajji kuma akwai kadan baban shi uwarsa ɗaya da babansa uwarsa ubansu guda amma buhun shinkafa wallahi waya yake masa tsakaninka da Allah da tafiya aikin hajji da taimaka ma wannan wanne ne fi akwai marayun da suna nan zaune ba sa da abincin da za su ci da tafiya aikin hajji ko umara ka je ka taɓa na kuɗi wasu kawai ka san ɓanna kuɗi suke yi ba wasu kawai ɓanna ce suke don umaran ma ba ba ta zuwa ko ina wallahi ba ta zuwa ko ina kai wanda mai mai sallah na gairun magalubi alaihim kuma fatiha kirki akwai wanda fatiha kirki bai karanta ba wallahi akwai wanda fatiha kirki bai iya karantawa ba kuma ya ta ya ce umara da ta yi shiyomi wallahi gwara ka tsaka ka gara fatihar ka nan wani ke ba mu labarin cikin eta ke ba mu labarin fa lokacin da aka aka yi aka yi ebola shi kada aka yi ebola ana ana wa'azin cewa in mutun ya je mikati zai yi zai yi abin nan zai yi zai yi wanka irin na janaba wani ya ce zai ce su sun gode ma Allah ko da janaba ta daga duniya sun bar aihuwa sun sun gode wa Allah ko da janaba ta daga duniya su sun bar aihuwa a ga akwai jidali ko Allah an taba mun taba zuwa wani gari wani wa'azi wai aka wata tambaya wai wai an ce wai mutun yayi yayi kwanciyar aure da mata ta wai sai yayi wanka shi wankan janaba sai mutun ya zina shi ke shi ba wankan janaba sai in mutun yayi zina yake yin sa to Allah shi wanga shi taimaka shi nemo mi tambaya fa da Allah ba abin da ya kamata kamar mu tashi zuwa karatun addini Allah ya datar da mu abin da muka bala zamto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته